أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin na sayyidina abu huraira radiyallahu an a yau maricin litinin uku ga watan ramadan shekara ta 1446 uku ga watan maris uku ga watan uku kenan shekara ta 2025 jiya mun kwana akan aya ta goma sha uku cikin suratul a'la gaba ta ƙarshe ta ayar wato aya ta goma sha hudu zuwa sha tara suna abinda suka rage mana mukammala wannan aya kuma karatu ne mai yawa karatu ne mai cikakken amfani mai tarin albarka muna roƙon Allah ya sare mana shi Allah ya sa idan mun karanta mai aiki da abinda muka karanta كرمك الله قد أفلح من تزكى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى حقيقة وندي تزكيه aflaha ya yi rabu wannan kalmomin biyu duka manyan kalmomi ne a arabiya da falah da tazkiya alfalah sun ce kalimatun jami'atun li kulli khair dafi'atun an kulli shar alfalah kalma ce da duk inda alheri ke ta tattaro shi yana cikinta ta sanadu inda shirri yake ta tukkuɗe shi baya kusa da ita baka da Allah ta ce kad aflaha almu'minun yana nufin mu'mine sun kubuta daga shirri su samu alkhairi wa ma'anaha alfawz bil matlub wan najatu min al marhub abinda kake so ka samu shi akai rabu abinda baka so ka tunkuɗe shi ne sance ka misali ce kad aflaha man tazakka wanda ya tazkiya ya rabauta menene tazkiya zakka yuzakki zakatan ay tahara tsarkakewa kenan ko kuma zaka yazku zaka'an aynama wazdada ya dado ya karu kenan to idan mun yi cikakken bayani game da tazkiya za ku gane duka waɗannan ma'anonin na arabiya guda biyu suna cikin wannan aya sawa'un mun ce tazkiya tana nufin tsarki ko tazkiya tana nufin daɗuwar abu da ƙaruwarsa taskiya da tarbiya kalmomi ne biyu da ma'auninsu ɗaya jigonsu ɗaya tafiyarsu ɗaya ma'anarsu ma ɗaya qad aflaha man tazakka wanda yayi tarbiyyar rayuwarsa wannan yayi riba shi yasa Allah ta'ala ya dora wannan aiki akan manzansa laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma abu na farko ya karanta mana ayoyi abu na biyu yuzakki mai mana tarbiya shi yasa malamai suka tsananta ma waɗanda ke kushe sahabbai suka ce domin annabi ne Allah ya ce musu tarbiya in ka kushe tarbiya su dawa kake duk wani basara ke misali ai takamarsa fadawansa ko takamarsa 'yan majalisarsa to in ka ce shugaban kasa mutumin kirki ne ma duk ministansa ɗan iska ne kaga da shi kake to wannan fa ya wuce nan malami da yan makarantarsa ne shekara ashirin da uku yana renonsu yurabbihim yuzakkihim a tarbiya da a taskiya muka ce ma'anansu iri ɗaya ce malaman tarbiyya suna da makaranta biyu dangane da maganan tarbiyya wannan kuma ilimi ne da yana koma ya ga muce psychology shin wai shi dan adam ga usuli mutumin kirki ne yake lalacewa a bukaci a keɓo shi a gyara shi kenan tarbiyya gurɓataccen abu ne muke so mu gyara wannan makaranta ta farko kenan ko ko a tun farko ɗan adam Allah halitta shi da halal Allah halitta shi da naƙasu tarbiyyar ita za ta kawo masa kamala wannan makaranta ta dukiya ladan wacce makaranta kake kana ganin ɗan adam daman na ƙwarai ne yanayi ke canza shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينسرانه kowa na kwarai ake haifuwarsa iyayensa su bai da shi mushriki ko su bai da shi kirista ko su bai da shi ba majushi amma kowa akan fitra ta musulunci ake haifuwarsa kenan kowa na kwarai ne amma bi'a ke lalata shi sai mu ce a yi tarbiyya a gyara shi ku yadda da wannan makaranta to ita ko ɗaya makarantar abinda take cewa a kowa na da matsala haka Allah yi mutane amma suna buƙatar gyara shi yasa da ya zaɓi annabinsa sai ya aiko mala'ika jibrilu tun annabi muhammadu yana ambata shi yana a ce yaro ya kwantar da shi ya tsaga ƙirjinsa ya cire wannan rabon shaidan a jikinsa ya yi wurge da shi ya zo da tsoft ya zo da tasa dauki da ruwan zamzam cike da hikima ya wanki kirji ya wanki zuciyar ya kama ya dunke don haka shi kadai ne wanda ba ya da matsala don daman inda matsalar take jibril ya cire ya jiba da ita to wannan makaranta ita ko kun yadda da ita a ku zabi guda dai da su kunce ku yadda da waccan makaranta yanzu kun yadda da wannan to wacce za mu dauka eh ni ina cikin ɗaliban wannan makaranta ta biyu masu ganin cewa ɗan adam daman da illa Allah ya halice shi kuma a matsayin gwaji da jarrabawa cewa ya gyara kansa kan za ka fahimci wannan in kana bibiyar alƙur'ani kaga abubuwan da Allah ya sifaita ɗan adam da su na dudduba na samu sifofi sun kai kamar guda ashirin wayanda Allah ya yi maganar ɗan adam da su alƙur'ani kuma ya sifaita shi da su wanda in babu tarbiyya to lalle dan adam da su zai tashi zan karanta wasu ila ba dukkan su ba a ciki kamar inda Allah ta lakita wa khuliqal insanu da'ifa dan adam rauni gare shi kaga shi wannan raunin ne ya ba shi dan dama gare shi da tun farko kwakwara ne shedan bai sai wutar da shi ba kuma baka mamaki ya aka yi iblis ya sulale ya shigo aljanna yayi ma annabi adamu dabara وقاسمهما inni lakuma lamina nas ya rantse musu da Allah nasiha yake musu bisa yaudara da cin amana saboda raunin da suke da shi kaga wata ayar Allah ya sifaita dan adam da abubuwa guda biyu da zalunci da butulci Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafa ni bai zan kirga su ba fina ma ina su ku kirga su ina son mu kai ga ko sha biyu ko abin da ya fi ila ma mu kai ga ashirin innal insana la zalumun kaffar hakika dan adam mai yawan zalunci ne kamar yadda Allah ta ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula zalunci ya dawo an mai gurbin butulci da jahil da me da wauta shine jahula mun kai ga sifa biyar fa kula ta farko abdaf wa kulkal insanu da'ifa ta biyu zalumun kaffar ta uku sai ka ce zaluman jahulan in kun hada nawa muka samu hudu ko biyar to shi maganar cewa dan adam butulu ne Allah yayi ta magana cikin alqur'ani wa idza massakumud durru fil bahri balla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila al barri a'radtum wa kana al insanu kafura wa kana al insanu kafura dan adam ya kasance mai yawan mutunci inji Allah a wani wuri Allah ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a إن الإنسان لكفور مبين ɗan adam butule ne mutuncinsa a fili yake kenan tun ga halittar ɗan adam an halittar shi butulu me zai gyara shi tarbiyya wata sifa ta gaba shine Allah ta lace wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu ajula ɗan adam gaggawa ce da shi gaggawa ce da shi la ya samu insanu min du'a ilkhair ɗan adam bai gajiya da roƙon alkhairi wata rana in aka maka bushara da abun aka ce za a baka abu sai ka kasa bacci me yake ja wannan a jula gaggawa to a wannan ayar da na kawo لا يسأم الإنسان من دعاء الخير سألت وإن مسه الشر فذو دعاء عريض إن مسألة تساميش زي كان عندك ييت الدعاء ييت الدعاء الدعاء ما يوا ما يفادي تما إنا سنبيه بكاتفا أعرض ونأى بجانبه وإذا مس الإنسان الضر أعرض ونأى بجانبه أعرض وانا ابي جانبي واذا واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا ابي جانبي واذا واذا مسه الشر وان مسه الشر باونا وان مسه الشر واذا مسه الشر وان مسه الشر تفصلت نن تا اسرائيل كيني duk alarmomi sun yi kwatakes to Allah ta'ala wa ta'ala ya ce ƙullau an tun tamliku na khaza'ina rahmati rabbi idan la'amsaktum khashyatal infaq wa kana al-insanu qatura ubangiji wanda ke ce inda mun ba ku taskokin Allah to lallai da kun jimki hannaye saboda daman dan adam wallahu antum talqun khaza'ina rahmati rabbi kasko ki rahama ubangiji inda hannun jama'a suke Allah ce da sun damke su kun ga abinci da yake ana dadewa ba a ci ba kuma ba a mutu ba sai Allah sa yan adam suna da hannu gare shi kuma shi yasa mutane su suka zama rota ruwa su ma ana daɗewa ba a sha ba amma sai Allah ya rage hannun 'yan adam a ciki sai ya yi ƙoramu ya yi gulabe ya yi rijiyoyi ya saukar da ruwan sama haka ne ko ba haka ba amma a haka ɗan adam wani sai ka nemi ruwa a gidansa ya kulle famfon ya tona rijiya kuma ya ce ba a sha wa kanan insanu ƙaturan ɗan adam marowaci ne to numfashin da muke shaƙa ba wannan kowace daƙiƙa kana buƙatar sai sai Allah ɗauki hannun mutane a kai don inda ya hannun mutane ke wallahi wani ya fushi da kai wani ma fa matarsa ya fushi da ita wallahi ran nan za ta mutu inda hannunsa numfashi a wata yar Allah ta'ala ce wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam ya kasance ya fi komai yawan jayayya sarakin kaga mutum na jayayya kawai bai yi tarbiyya ba ne amma haka Allah ya yi dan adam da jayayya wanda ya tarbiyyantar da kansa ya fahimci jayayya ba abin kwarai bace to shi sai ya gyara wannan a suratul kafi kenan ko can ba mun karanta wa kana al-insanu ajula ba nan sai Allah ce خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين النبي كاتش ذا يتشكت ويقيا من نديش يوشتي يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها وذل ويوش ذا يتشكت يا بيتي بيكتا بيكما تتانا ديني يقول يا قاقا خلق الإنسان من عجل أنه لتبن أدب تكين yanayin gaggawa saurikum ayati fala tastajilun duk ayin da kuke za ku gani kar ku yi mini gaggawa a suratu yasin Allah ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin husuma kada akwai husuma akwai rigima akwai gardama akwai jayayya سورة المعارج التي إن الإنسان خلق هلوعا كأن خلق دن أدم أنهل تيش هلوعا ما يهدما سألا فسر هلوعا من كلمة تبين أنه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين سيما التربية كأن صلى ثلاثة هاي من تربية إن sharri ya same shi ya fi kowa raki in alkhairi ya same shi sai ya tura cikin gida ya kulle kar kowa ya samu abinci muke rabo ba amma sai a ba liman a ce wannan na liman ne buhu biyar buhu ashirin na 'yan kwamitin masallaci a tabbatar na ibai da ladannai sun samu sai ya tura gida ya kulle bayan kwana uku sai na ibi da ladan da wasu masallatan su gafarta mala wallahi ba mu samu ca ai kuma na mun aika muku na ku wallahi malam bai zo gare mu ba halu'an ran haɗa ma ya sa cikin gida ya rufe Allah ta'ala ce innal insana li rabbihi lakanud lakanud dan adam akwai taurin kai kuma walli rabbihi Allah ma yake mataurin kai shi da halice shi to kaga duk irin wannan sifofi me suke bukata gare ka kai dan adam tarbiyya don ka gyara kanka don ka canza kanka a wata rana ce kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam akwai daga dan adam akwai wato diga akwai zuba akwai girman kai an ra'ahu istaghna da ya ga ya wadata shikenan sai ya rika raina mutane ya rika wulakanta bil adama duka ɗabi'u ne wa'anda in ka yi gyara za ka gyaru wani nafsu ka tsifle in tafsimhu la in ta turku shabba ala hubbin raba'i wa in tafsimhu yan fatsimi haka mai alburda ya ce fa rayuwar ɗan adam kamar jinjiri ce in ka bar shi ya tashan nono babu sadda zai daina amma in ka yaye shi zai yayi so rayuwarka ga abubuwan da Allah ya halitta mata su amma da ƙarfi za ka fakke ka hana mata sai Allah ce balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira dan adam ya san kansa ko da yayi ta bada hanzari yayi ta bada uzuri wato ma'ana duk abin da muke muna sane da kawunan mu yanzu mutane suka zo suka azaka suka daga ka suka gwada ma kafi kowa daraja misali kai malami ne kafi kowa ilimi kafi kowa hikima ai kafi kowa iya wazi ai kai ne malami kai dai ne malami na Allah balil insanu ala nafsihi basira ƙarya ne kai ka san kanka ka san abin da tsakaninka da Allah ko kuma kai mai mulki ne kana wawa shi dukiya kana barna mutane can suna mutuwa da yunwa dukiyarsu kana almubazzarantar da ita yadda kaga dama amma kuma sai fada su ce Allah ya tarike ka duk ƙasa na addu'a yake ba ai wallahi ranka in gwamnati ne wallahi ranka ka ba sauran gwamnati kunya duk gwamnati yanzu sauran sama ya za su kare kansu saboda irin dimbin ayyukan da kake balil insanu ala nafsihi basira walau alqama azira to kun ga ayoyin suna da yawa amma makasudi cikin wa'inda na kawo sifa nawa kuka fitar masu lissafawa to an wani ya kai 20 da kai kana 16 ni na san ba za su kasa 20 ba wa'inda wa'inda na ɗebo kenan a cikin alƙo'ani amma na yi ta faɗi ba yau ba ina son a yi dirasa akan annabsul insan duk da yake ba mamaki an yi hannuna bai kai gare shi ba ya kamata a ce misali department na psychology amma fa inda akwai musulunci su yi wani bincike game da ɗan adam da ɗabi'unsa cikin alƙur'ani ya Allah ya fi ɗan adam amma wannan ba shi kaɗai ne natijar ba sakamakon ya kuma alƙur'ani ya gwada ɗan adam zai gyara kansa wannan shi ne mafi muhimmanci alƙur'ani ya kasa mana tazkiya ko kuma tarbiya kashi biyu akwai a takhliya akwai attahliya shine wani ya tambaye Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah yace gafarta malam da yawan istighfari da yawan tasbihi wani aggaba sai ce in tufa yana da datti wankin sa aggaba in kuma yawon ku sa masa turare aggaba kun gane karatun kun gane at-takhliya da at-tahliya at-takhliya shine ka wanke kanka ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir thiyabaka anan malamai da suke ba wannan tufan da jiki yake nufi ba zuciyarka ake nufi wa thiyabaka fatahhir والرجز فهجر كقورتي ما غماكا saboda tsarki da farko tazkiya ta farko da dan adam ke bukata ya tashi daga kafur ya koma mu'min tazkiya ta farko da dan adam ke bukata ya gano ubangijin sa ya tsaya gurin sa fika yau yunwa kake ji ko kishirwa kenan ɗan adam buƙatarsa ta farko a wajen taskiya shine a takhliya ya kubuta daga shirka ya rabu da bin wani Allah ya koma ga Allah shi kadai sannan ya kubuta daga taba'iyya ga wani manzon Allah ya zamo manzon Allah ne kadai wanda zai dora shi akan hanya sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النبي شيني أبن كوين سو كينا تخلية تفرقو كبر قوة وجن كرنت وكك كاما كرنت ومن ذو الله صلى الله عليه وسلم نأكو تخلية تأكو كوانك كانك دقا تشوترك تأسق متانا كمان لك ومن يوق شح نفسه fa'ula'ika humul muflihun kaga wannan ma ana sata cikin wannan ayoyin ashuh da da barwace ne tun halitta ka an halitta ka da son mallaka abu to saboda in ka mallake shi raba ka da shi na da wuya za ka ga yaro ya ɗauko abubuwa ba ma masu amfani bai ce nawa ne ba ba wannan nawa ne son mallaka wannan son mallaka shi ke bayuwa zuwa ga rowa karka ba wani idan ya nisa sai ya kai ga hasada in wani ya samu ka ji haushi to a tahliya ita ce farko sannan me sannan a tahliya idan ka tsarkake kanka babu shirka babu bid'a babu sabon Allah ga ka kana bin manzon Allah ka kyautata mu'amalar ka da mutane sharrin ka bai isa zuwa gare su almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wanda musulmi ba sun kubuta daga cutar hannunsa da cutar bakinsa duk da bakinka ya zama kana aibanta musulmi kana zagin musulmi kana cin mutuncin musulmi to ba ka da tarbiyya to bale ya zan kai amfani da hannunka kai duka ko kai amfani da hannunka kai wata baka signeta wadda za ta kwashe arzikin mutane dai sama da faɗi da su to idan tahliya ta samu sai abin da ake kira at-tahliya ita kuma tahliya tarqiya ce ma'ana promotion ake so kai ma rayuwarka Allah ta'ala ya halicci rai innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi Allah ya halicci ran dan adam da sun barna dan adam da sun sharholiya yanzu da wani muke zagi a nan farfajiyar masallacin da ma ba ta ɗauke mutane mutane suna son su ga an yi zagi mutane sun su ga mai girma an zubar da girmansa mai daraja an ci mutuncinsa mutane na sun su ji ana a shari'a tun da na fara karatu da bakwai kabara amma inda na fara ruga a shari'a da yanzu mai za ku yi ba nasiha za ku yi ba fa a ta ka kafarta malam karatu ne muke fa malam ku jera annabi ce ka ji tsoron la ina kabbarori za su su ingiza ka sai ka je kai tai to kana wannan amaratun bisu sai ka yi kokari ka yi promotion ka yi tarbiyya sai rayuwarka ta koma lawama fala uqsimu bin nafsi lawama ka fara zargin kanka kai amma dai fa ban kyauta ba ba wai yaushe zan gyara duk wanda rayuwarsa ta tashi daga ammara ta je ga lawama ya kusa ya tsallake ai ba sau ɗaya ba na ba ku labarin cikin magabata wanda 'yan fashi suka zo gidansa da rana ina ji wannan har cikin abokin fira na rubuta su labari ne na gaskiya yana cikin sirwa lamin nubala na zahabi suka yi fashi suka ɗibi abin da suke so kafin su fita sai suka ji ƙanshin miya sai gudansu ya ce gaskiya fashi da yana bukata abinci ta ka je kicin aka ɗebo suka ci babban su bai ci ba sai mai gida ya ce masa a to kai labai me zai sa ba za ka ci abincin ba sai ce ya azumi riki yau litinin ce ma'ana duk litinin da alhamis yana azumi kuma yana azumin zai je ya fashi sai ce yanzu a wannan yanayi kuma kana azumin nafila sai ce ni faɗi abin da nake wallahi ina bar ma Allah kafar da zai gafarta kaga lawama ke ta faru ga Sheikh Alhassan Sa'id Allah ya ji kansa ta faru ga malam modin abubakar da shek hamidu dole kan duk sun rasu Allah ya ji kansu amma salisu imam isa da shi a cikin motar yana nan da ransa ku tambaye shi limamin isa local government limamin babban masallaci isa da shi a motar yan fashi suka tare su sai suka ga malam modin da katon rawani Allah ya ji kansa suka ce sarki ko alkali eh ko ko limami yace liman ne suka ce to liman zo nan ka zauna suka ware shi daban suka ce bayan duk an karɗa hansar ɗin mutane suka ce ya duba nashi aka kira su mala hamidu dole kai na su salisu imam da 'yan kwamitin mune na shari'a wancan lokaci sai aka ce duk su ɗauki hansar ɗinsu aka ba shi makullin mota shi aka ce ya zauna aka yi fashi aka kare to abinda ban tunawa sun ba shi kuɗi kuma su ba shi amma mala alhassan sa'id har kuɗi sun ba shi yaban labari alhassan sa'id jos allah gafarta masa har kuɗi suka bai suka ce kamar ta mala amana addu'a Allah ya raba mu da wannan bakar dabi'a annasu allawama yana zargin kansa to inda duk ka fara gane kurinka ka fara gane aibinka to ka kusa samun takhliya to in ka kai ga ammara mataki guda ya rake maka ka samu annafsul mutma'inna ya ayyata annafsul mutma'inna haka za a kira ka ranar irji'i ko ranar mutuwa ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to saraka yan uwa wannan aya da Allah ta'ala ke cewa kad aflaha man tazakka kiran mu ne yake zuwa ga mai tazkiya mai tarbiya mai gyaran kawunan mu kuma ba mai bukatar gyara kamar mu saboda me saboda zamanin mu cike yake da fitintinu sun rediyo ka buɗa sai ka jona abin da Allah ya haramta kai kana magana rediyo ba ga tanan cikin aljihunmu a basallaci muna music muryoyin da Allah yake tsananin ƙiyaddiya da su yake ƙyabar su amma ga su aljihunmu kuma wayan nan ta hannunka a yau babu bala'in da baka iya jawo a cikinta kasratul fitan kasratul mughrayat kasratul shawaghil wanda suke nisanta mutum da Allah yau sau nawa ne aka ga mutum istaƙini ya koma muntakis limami ne fa ya koma kirista an yi wannan a ƙasar nan to ƙure wata dai akwai limamin da ya ja sallah a ka'aba daga baya ya dawo yana bin 'yan rawa da 'yan kiɗa 'yan rawa fa da sharholiya intikas shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokaci zai zo wanda fitinu za su yawaita yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil mutum ya tashi da safi mumini ne kafin yamma wani bala'i ya gitto ya kafirta ya lalace su wannan abubuwa suna samu tashi mai tarbiya sannan tarbiyyar nan fa haƙƙin kowa ce ba wanda zai yi maka tarbiya kai ne za ka yi makanka kana buƙatar da kanka ka yi tsaye ka yi gyara haka ne ko ba haka ba yanzu tambaye da ta rage ku yi mani ya zan yi tarbiyyar kaina sai mu rufe mu ci gaba da karatu ba sai mu ba da ansar wannan tambaya ba sai mu ba da ansar ta ba ko a tani tarbiyyar kaina na ce kuma suna faɗa ma kaina ne muna buƙatar mu san ya za mu yi mu tarbiyyantar da kanmu mu rage waɗancan matsalolin da ubangijinmu ya sanar da mu da su ya halicce mu akwai hanyoyi da yawa abu na farko ka fara gano ina matsalar ka take bahaushe yana ce laifin kura goma amma ban da ɗaukar waɗari hausawa yanzu ba san waɗari ba ko kun san waɗari malam bello akawunta sarkin alazai menene waɗari ba ka san waɗari ba yaro kake ambasadan sunan miya waɗari a sha malam bello eh hadda kai to gaskiya hausawa ku tashi ku gyara yaren don an fara haidakin ɗinsa eh ya waɗari ka sani eh kun san mazari ya mazari yawa wanda ake kaɗami da shi kaɗa ku auduga to yin haka sai a yi mazari to wannan da za a kitsa a jera shi ne waɗari to kura tana iya satar nama ma wata satar waɗari don ba harkar ta baki to akwai laifin da an faɗa sai ka ce ni ba ni ciki an ce malamai suna hasada ni ce to na gode Allah ban shiga wannan kasuwar bane ban taba jin a raina don miwa ne shiga gaba ba kuma wallahi ina da iko ina sa kowa gaba ni bai taba damu na amma fa ina da wasu matsalolin ba wannan ba kuma na san su amma ba faɗa muku zanyi na dai faɗa muku wannan wallahi ba ni da ita wallahi ban taba kyashin wani ya ɗaukaka ba sawa'un bangaren ilimi ne ko bangaren kuɗi ne ko bangaren mulki ne ko yin suna ne ban taba jin don mewa ne shiga gaba garin ban taba jin wannan ba to shi kuma wani nan matsalarsa take wani fa duk inda ba shi allemin ba bai iya sallah wurin duk kungiyar da ba shi a ciyaman ba to ta yi mai kaɗan wannan cuta ce wani bai yadda da musharaka ba kwata-kwata don me zai kafaɗa da kafaɗa da wani to ai annabin Allah ɗaya haka ne shi ɗaya gaba ga kowa da kowa abin da nake so in ce anan kowa ya gano ina matsalarsa wannan shine mataki na farko na tarbiyya in ruwa gare ka in kyashi gare ka in keta gare ka wani shi babba abin da yake so ya ga an yi wani mugun abu ya ta dariya cuta ce in girman kai gare ka in wulaƙantar da kai gare ka zo ita ma matsala ce don akwai girman kai akwai girmama kai girmama kai abu ne mai kyau wulaƙanta kai bala'i ne kuma mai shi yana buƙatar tarbiyya yana buƙatar ɗaukan mataki kenan abu na farko kowa ya gano ina matsalarsa take kaga wannan ya nuna kenan matakin farko naka ne ni ya ka in faɗa maka ka gano amma ni ai ban san matsalarka ba wani matsalolinsa a fili suke wani nasa ɓoye suke amma balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san nasa aibi kowa ya san inda matsalarsa take wanda da kansa yake faɗe ne dai matsala ta kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi Allah ji kan alhajin Kano ko yace Allah kake da kuɗi Allah baka komai da kuɗi Allah ka ba mu kuɗi shekka bakar gume ce kai roki Allah gafara yace to Allah kai mana gafara sai da ruwa wala yace ce Allah wala bai san Kano ba Allah Kano ba ta sai da kuɗi Allah ka ba mu kuɗi mutane na ne ka san kullum sai dai wasa da su to wani shi matsalar sa mata shi babu bala'i babu inda Allah zai rajarace shi kamar a ce lalura ta hada da mace jami'a nake aiki na san akwai irin waɗannan masu wannan matsalar in dai mace za ta yi mai karuwanci karuwanci a ofis ta rika maganganun batsa da shi to ba ta faduwa amma in za ta sha toka ta sa hijabi ta sa niqabi to in ta rubuce ilimin duniyar nan sai ya kashe ta shi kuma nan matsalar sa take na raunin sa yake su kowa ya gano ina matsalar sa take to sannan rayuwarka ka tuhumce ta babban abin da ke ja mana matsala shine yarda da kanmu mu ɗauka cewa daidai muke mu ɗauka cewa ibadar da muka yi mata isa ni yanzu nan alherin ma da nake ma mutane wai anya kuwa mala'iku na da wurin rubuta min lada a takarda ta ya kamata ce ta daidai da shiga wani kuma ya kwana yana sallah ya fito kai alhamdulillah wai ku aya garin ne yanzu akwai wanda ya dare iri na shedan duk yana cikin hanyoyin da shedan ke gwada maka na saba wani lokaci a hotel in tashi in yi karatun ƙurani in karanta yazo biyar yazo bakwai haka sai sai kawai shedan ya ce mini wai zuwa cikin ɗakunan nan na hotel akwai wanda irin karatun nan naka sai ce Allah ya la'ane ka bugu wannan da ya jefa maka shi virus ne wanda zai halaka maka aikin ya lalata maka shi ya bata maka ikhlas to kakka yadda da kanka kullum ka rika tuhumar kanka na uku karka tilasta ma rayuwarka yi mata adalci amma ka tilasta ma yi masu adalci ma'ana duk lokacin da haƙƙin wani shigo hannunka yi tsaye ka kubuta da gare shi ka tabbatar da kamai da haƙƙin nan saliman aminan ganiman inna allaha ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha haƙƙi da kowa ya zo ga hannunka ka tabbata ya koma masa lafiya lau amma kai haƙƙinka in ya faɗa hannun mutane kar ka tilasta sai ya dawo gare ka in kai haka ba za ka zauna lafiya ba duk wanda ya ce wallahi ni kowa bai isa ba wawa sarfin wawa yake ne ko a gidanka kace matarka sai ta baka dukkan haƙoƙinka wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba to idan ka yi wannan sai ka dawo waɗancan illoli da ka gano na kanka ila kai ka sulun ne kasala ta yi maka yawa da ka bara sallah sai hamma ka ɗauki ƙur'ani sai ka tuna ai ya kamata in diba whatsapp an yi labarin nan na facebook lokacin da ka fara azkar sai ka ci a lokacin boa voice of america ta fara labarai komai ya zai yana da lokacinsa inda rauninka yake sai ka dawo nan ne za ka yi mujahada ka hana ma rayuwarka abinda tana son shi don ka hore ta iyayenmu sun ba mu wani labari wanda ban gashi a littafi ba kila kuma akwai shi ne ne ban kai ga karatun ba cewa mujaddidi usman radiyallahu anhu wata rana ya ji yana sha'awar gasashen nama kuma yana kiyo sai ce ji a kama tunkiya ko rago mai kyau mai mai a gasa aka gyara aka fede aka cire kayan ciki sai aka yi masa tare ne kana ba san tare ne wanda za a bankare yanzu kuna bankare kaji munan sakwato rago muke bankarewa sai a dora shi rallaye kuna gani a kewaye ko a yi tare ne a babbaka masa wuta sai ya rika mai yana darara to idan kwaɗayi ya taso irin sai in kaga sai ya wuka ya zuba sai aka gasa tare ne aka kawo masa sai duba sai ce ya nafsu haza huwa walan ta'kulihi rai ga abin da kike son nan amma ba za a ci ba an ki a ci din yace aje ai sadaka to kaga sai ka gwada maranka ina so amma ba zan taba ba wanda yake wannan shi sune zaka ji an ce sun tsinci makudan kuɗi sun nemi mai su sun bashi amma haɗamamme shi ba zai yi wannan ba ko ba ka haɗamamme duk abin da ya zo halas da haram gangame ruge ne to sai ka yi ta ƙoƙari ka an samma mutane haƙƙinsu daga kanka amma ka hana kanka neman wato sai an baka haƙƙinka wani fa duk daga magana bai yafiya ko faɗa masa sai ya rama wallahi rayuwa ba ta daɗi haka nan jama'a ana son mutum mai kau da kai akwai cikin magabata wanda ce kau da kai shine tara cikin goma na zaman lafiya mana duk wanda yake sai ya lura da duk wani kuskuren da aka yi masa wani ko ga magana ka yi laifin sai ya maka gyara to in ka ce kowa sai ka gano aibinsa kowa sai ya yi maka daidai kowa sai ya baka haƙƙinka wani ya yi maka ba daidai ba sai zo sai ya guto ƙarya haka don ya kubuta sai ka tada shi to a yana riga na sani sai ya ji kunya to bayan wannan sai ka ɗebo a sifatul hamida sifofi na ƙwarai sai ka yi ƙoƙari ka tattara makanka su daga cikin manyan abubuwan da za su taimakon tarbiyya akwai kiyaye farilla akwai kammala ta da nafila babu tarbiyya ga mutumin da bai iya ba Allah haƙoƙinsa da lada ya ce ayya alasala ayya alalfala sannan kake jin aikin da kake so kake bukatar shi wani kafinta a cikin magabata in ya daga hama zai buga kusa ya ji an ce allahu akbar allahu akbar sai ce wannan kusa ba lokacin buga ta ya wuce ba zai bugi wannan kusar ba sai ya aje hama sai ya tafi zuwa alwala da sallah kai kuma lokacin da ake kiran assalatu sannan kake ƙara tattakewa cikin bargo to sai kai makanka tarbiya ka tilasta kanka duk abin da farali na Allah ne ka yi shi zakka wannan da aka ɗora ma mawadata da aka isko wani wayo yake ma Allah zai lissafa zai fitar da zakar amma sai ya sa ta cikin wani akawun ya ajiye idan ƙungiyar matasa ta unguwa ta zo cikin wannan akawun za a ɗaibowa ba su idan gyaran masallaci ya tashi cikin wannan akawun za a yi wai direban sama in ya haifu a nan zai ba shi kudin ragu kaga ya ba Allah da hannun dama mai an shafinsa da me to kullum ka yi ma zuciyarka wa'azi cewa akwai mutuwa akwai komawa ga Allah to sannan ka yawaita nafifi ba abin da yake da tasiri wajen tarbiya kamar yawan nafila nafilolin sallah nafilolin sadaka nafilolin magana ma'ana magana mai daɗi nafilolin azkar nafilolin tilawa wato abinda ba wajibi bane a kanka amma ka yawaita musamman zikirin Allah shine Allah ta'ala ke cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba abin da nake so kuma nake kusantu bawa na da shi kamar abin da na dora masa wajibi sannan bayan wannan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da nafiloli har sai na kaunace shi idan na kaunace shi zan zamo jinsa zan zamo ganinsa zan zamo hannunsa da yake damƙa da shi zan kare masa komai nasa in hana shaidan samun rabo gare shi to cikin zikiri kuma babu kamar istighfar babu abin da ke kore shaidan kamar istighfar gafala daga ambaton Allah gafala daga istighfari babu abin da ke sa shi ɗaya samu sa'a kaka masa Allah ce wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah zamu gwama shi da shaydan ya zama masa aboki saboda haka daga cikin manyi mai abun da ke taimakon shaydan akan ka yayi ta sa ka sabon Allah akwai barin ambaton Allah to sannan kullum kare kai makan kawazi kar ka zauna kai baka muhasaba in dare ka kashe wuta ka keɓanta ka yi nafila cikin duhu raka'a biyu ka zauna bayan ka kai ta tunani yanzu da mutuwa za ta zo min cikin daren nan kuma tana iya zuwa me zan ce ma Allah lokaci kaza da aka yi kaza mai nai ya lamari na ya kasance a lokaci kaza da zai shiga jarrabawa kaza maki nawa nake tsammanin na samu akwai fa mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai tambaya munkaran da nakiri akwai azabar kabari akwai tashin kiyama akwai hisabi akwai tsallakar siradi akwai sharuwa alkausar ga masu rabon muke da yan Allah ya su kai taimakan kawazi sannan duk aikin da za ka yi ka cire rabonka daga cikinsa in sadaka ka tashi kaga cewa akwai rabon wani ma'ana don wane ya gani ne mai da abin ka karkai bari sai an ji masar da babu shaidan ka ita idan kana son na filfili kuma ga masallaci cike da jama'a kuma gida ka yabinka azumi wannan in so samu ne duk da matarka ka tantance lokutan da kake azumi ka cire rabonka bale rabon wani a cikin ibadarka shi yasa magabata in sun yi aiki suka ce Allahumma la taj'al li ahadin min hadha al-amal ghayrika shay'an Allah wannan aikin da nayi karka ba kowa rabo a cikin sa in ba kai kanka ba gaskiya abin da ke taimakon tarbiyya mu rage kasala mu rage yawan bacci mu rage yawan cin abinci mu rage yawan hutu mu sa marayuwar mu haƙuri maganar tarbiyya yan uwa yawa gare ta sosai kuma take da yawa amma tunda muna da wata sura nan gaba wadda ita ce jigon tarbiyya to muna ya dakatawa anan don mu kammala karatunmu na wannan sura ita ce wa shamsi wa duhaha ko tana nan tafi me Allah ya ce a cikin ta Allah ramma karanta mana ita wa shamsi wa duha karanta mana Allah ramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها نعم.
والقمر إذا تلاها نعم.
والنهار إذا جلاها نعم.
والليل إذا يغشاها نعم.
والسماء وما بناها نعم والأرض وما طهاها نعم.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها غفر الله لأبويه to idan mun zo nan sai mu ƙara bayani game da tarbiyya saboda babu abin da muke bukata ga yau kamar wannan kuma jama'a ba muna maganar tarbiyya ne don mu ce wani baka da tarbiyya don mu kanmu mu yi wa kanmu wa'azi abinda muhammad abu hamid al-ghazali a yawon lubidin yake cewa a shaddu a ada'ika hiya nafsun lati bai na jambaika duk makiyan da a gare ka duniya ba su kai wannan da a cikin kirjinka ba zuciyarka saboda haka sai ka yi gyaranta shi yasa zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha kuma yana cewa a'udhu billahi wa na'udhu billahi min shururi anfusina Allah muna neman tsare daga sharrin kawunan kai kanka ka tuhumi kanka ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik to kaga duk irin wannan suna nuna cewa akwai bukatar tarbiya bari mu fassara ayoyin nan daman dai dake mawdu'in su ne sai muka dan fadada kuma nayi muku alƙawarin in Allah ya so nan gaba saboda ina so mu yi sauka da sauri ba zan koma bin wata sura in mata diddigi irin haka ba saboda ina son mu tantance tafsirin kalmomin su kansu amma dai duk inda magana babba take irin wannan akwai bukatar karin haske domin manufin qur'ani ba kawai mu zo mu yi zaune a ja a fassara ba a'a mu yi aiki da abin da qur'ani ke so kuma haka ne ko ba haka Allah ce kad aflaha man tazakka haqiqa wanda ya tazkiya yayi tarbiyyar kansa ya tsarkake rayuwarsa ya kyautata aikin sa ya kusanci ubangijinsa to wannan yayi riba wa zakara isma rabbahu kuma wannan da ya ambaci ubangijinsa fa salla yayi sallah ashe da zikiri da sallah na cikin manya-manyan abubuwan da ke taimakawa ya tarbiya wa zakara asma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa haka ne ba ba ba haka nace wada zu wa zakara asma rabbih fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa kuma sai yayi sallah sai la ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya matsalar ita ce kuna zabin rayuwar duniya والآخرة خير وأبقى العال اللاثرة تافع الخير كما تافي تبتا ميسا لاهرة تافع الهيري سورة دون داد دنيا با دادين كامل لغا باب دادي تككي الدنيا har bai sai inda zai sa kansa da su ba amma in ya fara tona maka bakan cikin da yake ciki بل هي دار بلاء وامتحان فرهها وسرورها لا يدومان akwai ranar da tsayin ta fi shekara dubu hamsin na duniya a shaidu su fi duniya tsawo to in aka kare aka wanke aka sharon alkausar muka shige aljanna to nan illa ma sha Allah Allah ce inna haza lafi suhufil ula wannan wa'azin da muka yi muka cikin suratu sabbih to fa yana can cikin suhuful ula cikin takaddun farko ayi irin wannan wa'azi suhufu ibrahim wa musa takaddun da Allah ya ba ibrahim takaddun da Allah ya ba annabi musa wannan ya nuna alqur'ani shakun dumne duk abin da aka karantar a littafan na gaba Allah ya karantar da mu shinan amma nanan yafi yasa Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi mun saukan maka littafin nan da gaskiya sannan yana gaskata littattafai da suka gabace shi sannan kuma yana shafe su zaka duk wani littafin da ya gabace na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikari ba mu bukatar sa domin akwai shi anan akwai abin da ya fi shi abinda babu anan kuma to shafaffe ne shi yasa Allah ta'ala ya ce annabiyul ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi tabi ba wannan ba cewa wa sanu yassuruka lil yusra addinin annabi sauki ne da shi sauraka sufu ibrahim da sufi musa na cikin littafin da ya wajaba mu imani da su amma bai wajaba mu bi su ba don an faɗa mana abin da ya manta dan adam kenan ya manta sai yaje ce ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si abin nan فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه يجيب هذا زي كما صور الأول يا أخي كبير يسكن شركة ليس بكبيني بحل ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ برأيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن da in watse su in bi ka gara in tsaye hakuri suna nan ɗauki in ka taho ka isar da saƙo ka gyara su bar shirka su koma ga tauhidi wannan shi zama maka muhimmancin al'umma ta zama kai haɗe Allah ka yi mana muwafaka da makaranta bisa wa Allah ka ba mu ladan sa da mun kuskure ko tutuba harshe Allah ka yi mana afwa da gafara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim وعفنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين